الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في بيع الثمار وما يلحق بها fasali zai karantar da mu siyar da 'ya'yan bushi wa ma yulhaqu biha da abin da ake riskar da shi da 'ya'yan bushi kaga wajen babin buyu'a yana da rassa da yawa kowane abu akwai hukunce-hukunce na shari'a a ciki na abin da ya halatta da abin da bai halatta ba kaga akwai bambanci tsakanin wani kadara da farin kuɗi kamar gold da azurfa akwai bambanci tsakanin gold da azurfa da abinci a shi kan shi abincin akwai bambanci tsakanin simar da kuma ainihin sauran kayan abinci kowanne yana da nashi dokokin to yanzu yau za mu karanta siyar da 'ya'yan bishiya 'ya'yan bishiyar nan ya kunshi kamar irin su mangoro su lemo su ayaba da sauran dai dukkan ainihin simar 'ya'yan bishi bai'u simari wal makasi wal khudar badu salahi fi shartun mu'tabar wa haisu lam yabdu salahu hamtana ma lam yakun bi shar'i lil qadi waqa wa khilfatul wa khilfatul qasil milkuhu hari li ba'i'in illa bi shar'i mushtari wa la yajuzu fi thimari al ajalu illa bima ismaruhu muttasilu wa ga'ibun fil ardi la yuba'u illa idza yahsulu al intifa'u wa ja'izun fi dhaka an yustasna aksaru min nisfin lahu aw adna ودون ثلث إن يكن مستثني بعدد أو كيل أو بالوزن وإن يكن لثمرات عينة فمطلقا يسوق ما تعين وفي أسير الكرم يشرى بالذهب أو فضة أخذ الطعام يجتنب yace bai uthimar sai da 'ya'yan bushi wal makasi da kulukutu kulukutu su ne abubuwa masu dunkulewa akan ƙasa irin su kankana irin su kabewa da sauran dai bangaren duma wal kudar da kayan kore irin su salad su kabeji da sauransu to wayannan badu salahi budu salahi bayyanan ingancin su nunansu sharɗin shara'i ne mu'tabar abin lura fihi a ciki duk lokacin da zaka sai da 'ya'yan bishi ko za ka sai da kulukutu ko za ka sai da kayan kore dole sai in ya yi kyau ya nuna ya nuna alaman ainihin amfani ya yi kyau amma kan amfani ya yi kyau kamar yanzu mangoro ya dan fara fitowa yana muli muli din nan ba mamaki ko rana ta kashe shi ko iska ya kadar da shi ko na abu bai halatta a sai da shi ba dole sai ya yi kwaya kwaye ta yi kwari yadda kawai saura ya nuna a yi amfani da shi ya yi budu salayi kenan to sai ya kai wannan matakin sannan ya halatta a sai da shi a matsayin amfanin gona wa haisu lam yabdu salahuha duk lokacin da ingancin shi bai bayyana ba to in tana ciniki ya hannu ya halatta a siyar ba yawwa saboda in ka siyar ya zama akwai garar dan kafin ya nuna komai zai iya faruwa yawwa ka ko bai halatta mutum ya sai abin da ba zai mar amfani ba malam yakun bi sharɗi lil qadi waqa matuƙar dai in bai in cinikin waƙa bai auku bi sharɗi kaɗi da sharaɗin yankewa ba amma da sharaɗin yankewa ne ya halatta yanzu misali kaman irin masu kiwo wani lokaci suna iya canfa cewa in ba su ci amfanin gonan mutane ba shanun a shekaran ba sa kwari sai kuma hukuma ta sa doka cewa duk sanda aka kama shi ya ci amfani a bakin san shi kuma jauren yana ganin in fa ba su ci wannan ba sai zai samu mai gona dama ai suna ci kafin amfani ya gudu sarayi zai samu mai gona ya ce ina so ka siyar mun da gona kaga kafin gudu sarayi bai halatta ba amma da sharaɗin yankewa ne ya halatta da sharaɗin cewa kawai shi yana so ya siya haka ne ya tura dabbobi su ci kaga shi za su mar amfani a yanzu ya halatta amma ya siya ya bari ya yi ta kiwon shi har ya kai amfani shi ne bai halatta ba amma da sharaɗin a yanke ne yanzu amfani da shi ya halatta to ka gani sosai ni ma na ji labari ana faɗa haka ana cewa su wannan cin kure musu take yi saboda shekarar in ba su yi wannan barnar ba shanun ba sa kyau to idan ta kure sai ya siya ka gani ya siya ba barna ba ce eh ma da ibrahim shari ne ai masu wannan akida to kaji ba akwai masu wannan akida ai su bororin ai bororin kala kala ne kaji ko suna nan kala kala ni ma na taba jin labari akwai wanda ya ce wai in ba su ci ba shanun ba sa yin kyau to kaga a irin wannan kana da kuɗi sai ka siya sai ka siya na gonan kawai ka watsa su je su ci eh ya fi wa dabbobin amfani ba mamaki kuma ba mamaki zai iya zama haka
irin barurin katsina wannan da waye suna da wannan akidan to kaji ba kwarai har za a je a samu distillate a sallame shi a haɗa kai da shi a ba su target su zo su ci kuma in sun ci din wasu ma za a zo a yi shari'a sai a ɗan yanke musu kuɗi kaɗan su biya shi kenan aha wakil batul basili mayin baba irin irin amfanin da idan an yanke wani yake tohowa a irin su wake ai ana samun haka wanda sai an gama roro das kuma za a ga an yi sanyi sai wani ya ƙara tohowa to shi wannan wanda ya mai da gurbi ya toho din milku mallakan shahari tsantsari ba'i'in na mai siyarwa ne yanzu misali ka zo ka sayi gonar amfanin da ido yake gani gaba ɗaya ka siya ka zo ka kwashe abin da ka siya sai kuma ne ya sake tofowa to yanzu wannan wanda ya tofon na waye na mai gona ne ba naka ba ne kwarai kuwa abin da idon ka ya gani shi ne naka illa bi sharɗin mushtari sai dai da sharaɗin mai siye in mai siyan lokacin da aka zo ciniki an sharɗanta har da wannan cewa kawai na sai gonar gaba ɗaya ne na abin da zai bayar wannan shekaran shi kenan wannan ya halatta duk abin da zai ƙara tohowa ma na shi ne zai zai kwashi wala ya juzu fi simaril ajalu kasan wayannan su ne akan iya ɗin za a tattare su a bawa alkali ya rike dan za a iya zuwa a yi rikici gonan muka yi ciniki ya siyar min sai yanzu abin da ya to shi kuma ya ce to abu abin da ka gani na siyar ma ba aka yi wannan rikicin in an zo kai alkali ya ce ya aka yi farkon ciniki ya kuka yi ciniki ya siyar min da amfanin gonan shi ne sai ka ce to lokacin da ya siyar ma wannan wanda ya to ban akwai shi babu shi sai mu ce to ma shahidna illa bima alimna kawai abin da idonka ya gani shi ka siya in kana so ya zama har da wannan tun farko ku yi da sharaɗin haƙe shi shine illa bi sharɗin mushtari wala ya juzu fi simarin ajalu baya halatta a ɗebi ajali fi simari a cikin 'ya'yan bishi dukkan abin da ya zamo mai toho din ba a ɗiba masa ajali a cewar gonan nan an siyar ma na daga yanzu zuwa lokaci kaza kana ɗiba kana ɗiba an lokacin yayi shikenan ka yanke bai halatta ba kamar yanzu misali gonan tumatir shi za ka ga yana da ciki daban-daban wani yanzu ya nuna ya kai a ɗauke wani sai jibi wani sai bayan sati wani yanzu ya fara fitowa to irin wannan a cewa an siyar ma na daga yau zuwa lokaci kaza bai halatta ba saboda dole za a cutar da wani bangare in ma ka zo ka tsintsinke wa'inda ma lokacin tsinkan bai yi ba wa'in ma kuma shi mai siyar ma ɗin ya ci da ainihin haƙƙinka saboda haka ba ajali kawai in ka siya ka siya gaba ɗaya ya ce illa bima ismaruhu muttasiru sai dai wanda 'ya'yan bikin shi yake sadar da shekara kamar irin su ayaba kaga shi ayaba a kwanakin shekara an kaje inda yake yi ba lokacin da babu babba babu karami babu wannan za a ga wannan na sama ya nuna na kusa da shi yana dan karami na ƙasa haka yake ta ainihin mai da gurbi to irin wannan sai a yi cinikin lokaci kai kuma a ƙwarewanka sai kai tamin ɗin daga nan zuwa lokaci kaza zan ɗibi iya kaza sai ku yi cinikin wannan sai ka ɗiba wa ga'ibun fil ardi abin da yake faƙi a cikin ƙasa kamar irin su rusga su makanni su walaha da sauransu la yuba'u ba a sai da su illa iza ya hasulul intifa'u sai amfani ya tabbata su ba zancen bugun su la kyau sai sun nuna sun kai amfani yanzu misali kamar ka sai makanni ka san makanni ai dankalin turawa ke cewa ko me irin su ainihin wala irin su gwaza yawa irin su rogo duk ai a cikin ƙasa suke to yanzu in mai gona zai siyar ma sai an tauna an tabbatar da ya kai ya isa amfani sannan ya halatta a siyar wa jaizun fi zaka an yustasna aksaru min nisfin to a irin wannan ainihin amfanin da yake boye a ƙasa ɗin ya halatta a toge sama da rabi lahu gare shi au adina ko ƙasa da rabi ma'ana mai gona yana da daman ya toge ya ce banda kaza ya siyar ma kaza in an zo tauno za a kasa amfanin kashi biyu na siyar ma da kashi ɗaya in ɗauki kashi ɗaya wannan ya halatta amma wa duna sulusin ya halatta mutum ya toge ƙasa da ɗaya cikin uku in ya kun mastusni bi adadin in abin da za a togen da adadi ne yanzu misali kamar kankana ne za ka siyar sai ka ce amma banda ƙwaya kaza kaga sai an ɗebi kankanan gaba ɗaya sannan za a zuwa lissafa ma ƙwaya kazan to nan banda ƙwaya kazan sharaɗi sai bai kai sulusi ba amma daga sulusi abin da ya sama baka da daman togewa in kana son togewan wannan sai ka fasa siyarwan sai an kwaso an tara ka kwashi iya abin da kake so ka sai da saura amma tun yana gona ka toge sama da sulusi kuma ɗiban za ka ɗiba ne da adadi bai halatta ba au kailin ko kuma da mudu za a auna shi ma in bai kai sulusi ba au bi wazinin ko da nauyi za a auna duka dai in bai kai sulusi ba ya na taka toge wa in yakun li samaratin ayyana idan kuma ya kasance wasu 'ya'yan bishi ne da ya ayyana ya ce banda su wannan fa mutlaƙan ya halatta tun gonan ba a kwashe ba sai ka ce to ya ka kaga banda wannan tushen banda wannan tushen banda wannan ka nuna mai wa'anda kake bukata ka ce ka sai sauran wannan ya halatta iya abin da ka toge sai ka rike abin da ya saura ka siyar mara ya wuce sulusi eh ko ya wuce sulusi baka je ce fa mudilakan ya subu ma ta ayyana ba mudilakan sake ba kayyadewa abin da ya ayyana din ne yace banda shi ya subu ya halatta ai nashi ne wa fi asiril karmi a cikin nan nagen inabi yushra da za a siye shi bi zahab da gol au fiddatin ko da azurfa to akhudhu da'ami yujtanab yujtanab za a nisanci akhudhu da'ami karban abinci yanzu misali ka siyar wa mutum wani abinci ne amma cinikin kun yi shi da gol ne ko da azurfa ma'ana kun yi cinikin da farin kuɗi sai da aka zo biya sai ya ce to wannan kuɗin naka na wannan inabin da ka siyar min zan baka gero ko dawa a maimakon shi sai mu ce bai halatta ba dole sai dai ya biya da ainihin farin kuɗin saboda zai zamo min bai'i da ami qabla qabdi bai halatta ba aha eh asir nannage nannage jus jus jus ake cewa kuma nannage nannage abinda aka nannage kamar su ba za su san kare eh ba a yadda a sayar da su bane sai sun nuna